قراءة بالبناء للمفعول يدحى يدحى لون الجنة ذا أشجد سوء الجنة وتقراءة ويدخلون بالبناء للفائل كلمة واتو ذات شجاء الجنة ولا يظلمون فتيلة بذا ذكيرا بذا ظالم شيء كودا أقوى da ke bayan kwallon da beno ba kadara nukuratin nawati ko da gwargwadon dugon da ke bayan kwallon da beno ba ba za a kware su da wannan ba to ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا to ai wala yin kasu na shaya ba za a tare musu kome ba abadan har abada la kalilan wala kasiran ko dan kadan ko mai yawa za a fahimta daga wannan ayar cewa sakamakon ayyuka na kirki yana kasancewa ne a lahira wa amman ni'amu amma ni'imomi wacce Allah yake bada ita ga mummune a nan rayuwar duniya daga lafiya ko arziki ko wani wannan to wannan ba wai sakayyar ayyukansa ba ne ba ana bashi bane a matsayin sakamako ga ayyukansa as-salihati na kirki baro ubangiji ya lamince da wannan ga dukkan mai rai a rayuwar duniyar nan musulmi ne ko kafiri kafiri ma sai a same shi da lafiya wani wani ma hayyafin musulmin lafiya kafiri ma sai a same shi da kuɗi amma ya kamfin musulmin kuɗi bari sashen bayi daga ma'abuta soyayya a Allah wanda su soyayya su tara ta ga Allah ba ga wani abu daban ba ba sa sauraron aljanna da aikin nasu bari suna cewa ya ubangiji hakika mun bauta ma ne don kai ka cancanci a bauta ma ko da ba kai aljanna ba ko da ba kai wuta ba mai hankali zai tsaya ya bauta ma ko da ce ba aljanna ko da ce ba wuta mai hankali zai tsaya ya bauta wa Allah tunda wa cancanci a bauta masa ba Allah ba yasa ko ba komai ma ai Allah abun abautawa ne ba don wani abu daban ba masanin Allah shine ibn farir ya ce yayin da aka bude masa aljanna aka nuna masa aljanna da za a bashi da yana abin da aka yi masa tanadi a cikinta a halin rashin lafiyar mutuwarsa kafin ya mutu sai aka nuna masa sai yake cewa in kana manzilati fil hubi indakum ma qarra ayatu faqarra ayatu ayyami umniyatun zakiratu ruhi biha bad zamana kalyoma a hasibu ha arga su a halami idan dai matsayina a so a wajen ku shine abinda na gani to hakika ko na to zata kwanuka na ai ne abinda yasa din ne abinda ne saboda ka kyale ni in dube ka ya ubangiji ka kyale ni in ganka kawai wannan shine abinda yasa din ne abinda ne ba don wani abu daban ba dan soyayyar da nake da ita gare ka ba ga wani abu can daban ba amma yanzu aka haɗa ni da wannan to ai kenan ban sami yadda nake so ba to wa man islamu dina ba daya wa man hasanu dina ba daya a hasanu dina da yafi kyan addini yafi kyan biyayya min man islama wajhahu lillah daga wanda ya mika kansa ga Allah ai in kada ai ya jawo wa akhlasa amalahu ya tsarkake ayyukansa da yace wata hu ai nafsahu wa zatahu kansa da zatinsa wa bar an habil waji inda za a ce man aslama nafsahu ko aslama zatahu sai aka ce wata hu me yasa li'annahu ashrafu ala al-insan domin ita fuska ita ce mafi daukaka a gabobin mutum shi yasa mutum kokari yake koyaushe ya kare daga gare ta sai ya sa hannu ya sa komai dan ya ga ya kare fuskarsa to wato huwa musinu alhali yana mai kyautata aiki muwahhidu mai kadaita Allah subhanahu wata'ala wata ba millata Ibrahim ai tsarin addinin Annabi Ibrahim alwafiqata wadda yake ta dace limillatil islami ga addinin musulunci hanifa halin kasancewarsa mai kyale duk sauran addinai zuwa addini madaidaici hanifan din halu ai ma ilm ai mai karkata anil adyani kulliha daga addinai dukkaninta ila dinil qayyim zuwa addini madaidaici wal qasdu zalika manfa da kawo wannan ayar iqamatul hujjati sai da hujja bisa kafirai gaba daya a cikin kimbin su ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi ibrahim an gamu akan yabansa dukkan al'ummu suna yabansa yadda ya roƙi Allah Allah ya sanya masa yabo kyakkyawa a cikin na baya to Allah ya bashi wannan waj'al li lisana sidqin fil akhirina to a an bashi wannan wa atinahu ajrahu fid dunya to har yahudawa da nasara duk suna yabansa abinda ake nufi me za ku ce a cikin wanda ya bi addinin annabi ibrahim amsar da za su bayar ɗaya ita ce kawai ba wanda yake ya fi shi kyautatawa sai a ce da su ranar muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana bisa addinin annabi ibrahim me ya hana ku bi shi me zai hana ku bar abin da kuke kansa daga bautar wani allah ba ku da wata hujja akan haka tunda kun san dai addinin annabi ibrahim mafificin addini ne hakuna yabo gare shi to wata hazallahu ibrahim ubangiji ya rike annabi ibrahim khalila a matsayin badadi safiyan badadi khalisal mahabbati lahu wanda yake mai tsarkakakke soyayya ga Allah annabi ibrahim ko yaushe Allah yake dosa da lamarinsa shi yasa lokacin da za a jefa shi a wuta malaika jibril ya sauko gare shi kana da bukata yace in dai kai a wajenka ne ba ni da bukata ya ce to ka tambayi wanda kake da bukatar a wajensa ya ce bi min su'ali ilmuhu bi hali saninsa da halin da nake ciki ai ya wadatar da ni ba sai ma na tambaya ba ba ma sai na roƙe shi ba to wa walillahi walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana Allah bi kulli shay'in muhita baki ɗayan abin da yake cikin sammai da baki ɗayan abin da yake ƙasai din na Allah ne mulkan mulkinsa ne ba mulkin wani ba na Allah ba a ciki wa halkan halittarsa ce duk gaba daya abin da ke sama da ƙasa da ko ina ma Allah ne ya halice shi wa abidan kuma duk bayan Allah ne haza dalilun lima taqaddama wannan kamar kawo dalili ne ga abin da ya gabata a baya ai hasu an samawati wa ma fiha wal ardu wa ma fiha lillahi wahdahu yanda sammai gaba daya da duk abin da yake cikin ta da kasai gaba daya da duk abin da yake cikin ta suka zama na Allah ne shi kadai al'ai zama ubangiji ba shi da mai tarayya da shi a wani abu daga wannan mene ma'anar a ce za a tarar da wanda bai mallaki komai ba ga kansa a ce za a tarar da shi jami'ul malukati tare da wanda baki ɗayan halitta suke nasa ga wanda yake halitta ga wannan ko baya halitta to kuma ka ce za ka je wajen wanda baya halitta wai ka hada shi da wanda yake halitta to me zai ma wanda bai da komai a hannunsa wa aizu alhali ubangijin nan Allah shine mai riko da makwarkwada kan halitta wa ma'ana shine ke sarrafa ta duk inda ya so wasu suka ce ya ata ya zo da wannan ayar don ije abin da ake zato cewa rukon annabi ibrahim a matsayin badadi wai dan Allah yana bukatar haka ne kamar yadda yake afuwa a cikin mutane a ubangiji ba dai yana bukatar wani halili ba ya ba annabi ibrahim matsayin halili ne dan baiwarsa da karancinsa a to ubangiji wa la ubangiji bai gushe ba bai kulle shayin muhida ya kewaye da komai ilmin sanin sa ya kewaye da komai ba wani abu da ya fita daga sanin Allah wa kudartan haka nan ikon ikon sa ya kewaye da dukkan mumkinatu da abin da yake mumkine to kudura Allah ta kewaye da shi alam zalmu tasan zalika ai ubangiji bai bushe ba abin santawa da haka wato kana anan ta zo ne ma'anar lam yazal shi yasa fasir ya kawo lam yazal inda can yake fada wato wara da fatkana kasiran lam yazal ويستفتونك ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك إتونا آية يند بهاري يفد حديثي دقاء عائشة Allah ya ƙara da gare ta tace ayan nan ta sauka a game da mutum da zai rike mareniya ya zama shine waliyinta shine magajinta wato ta yi tarayya da shi a dukiyarta har abin da yake dan kankani to sai ya zamo baya son shi a ce ya aure ta saboda zama wata mummuna ta yi ta zama mummuna amma kuma baya son ya ga ya aurar da ita ga wani saboda yana jin tsoron kada duk dukiyar nan tata da take hannunsa yake ta tasarrufi da ita ta koma hannun mijin shi yasa wannan sai ya kawo ya hana ta aure shi ko bai aure ta ba to akan ta ne wannan ayat ta sauka akan irin wannan ne wannan ayat ta sauka to ibnu abi hatim kuma ya fi da hadisi daga suddi yace jabir ibn abdullahi yana da wata yar ammi mummuna amma kuma tana da dukiya dukiyar mai yawa ta gada daga wajen ubanta shi jabiru baya son ya aure ta saboda duban muninta kuma bai yadda ya aure da ita ga wani ba saboda kan mijin ya tafi da dukiyarta a ce dukiyarta ta koma hannun mijin shi ne tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam daga wannan sai aya ta sauka wa yastaftunak ya rasulullah suna tambayar ka yallubuna min kalfatuwa suna neman ka ba su fatuwa ai bayani ma hakamallahu bihi fi sha'anihinna ai bayanin abin da Allah ya kunce da shi a cikin lamarinsu shi mai ba da fatuwa duk wanda za a yi masa tambaya ta addini ya ba da fatuwa a kai to ya tabbata fa yana faɗa ne cewa wannan fa shine hukuncin Allah a wannan magana shi yasa kenan ashe wanda duk zai ba da fatuwa ya kiyaya kai ya zamo ya bi wani son zuciyarsa ko wani abu daban abin da duk zai faɗa ya tabbata haka hukuncin Allah yake a wannan matsala in ba haka ba to ya tabbata ya yi wani babban eh, laifi ga kansa wani mummunan matsayi ya ɗaukar wa kansa shi yasa lalle ah, mai fatuwa ya- ya- ya zamo a cikin shahi daga duk abin da yake bada fatuwa da shi domin kamar yana yin hukunci ne akan Allah sai yasa za a ga ibn qayyim al-jawziya ya littafi ilamul muwaqqi'ina arabil alamin sanarwa ga wanda suke sa hannu a maimakon ubangijin halitta magana ce wanda yake ta Allah amma aka ce to kai an baka matsayin ka faɗa me Allah yake nufi akai yasa ko ka kiyaye ka tabbatar abin da zaka faɗa din lalle ka tabbatar haka nufin haka manufar Allah take a wannan waje amma kaka ce zaka bada fatuwa da son zuciya ko da wani abin daban a suna neman fatuwa daga gare ka fi sha'anin nisa'i a cikin sha'anin mata ana wato shi fatuwa ana fadarsa da wawi sai zama far a faɗe ta da fata fatuwa ana cewa kuma futiya sai zama yar a, wato daya far sai a yi mata ramma kuma jam'in sai a ce fatawi ko fatawa fatawi ko fatawa to suna tambayar ka a game da lamarin mata wa mirasihinna da kuma gadon su ai mata ala hinna abin da yake harata da mata min daf'il mahari daga basu sadaki ba da sadaki da hunna gare su a wa da izaihinna da kuma cewa kada a cuce su da kuma gadon su a wannan da aka kawo magana gadon nan raddan dan yin raddi ne alaman kana yamna'uhu ga wanda yake hana wa mata gado min aljahiliyyati a zamanin jahiliya da can zamanin jahiliya sukan ce yo wanda bai sanya hau doki ba wanda bai sanya rike takobi ba ko ya suka da mashi yaushe za a dau dukiya a bashi ai dukiya ta wanda yake kare jama'a ce shi yasa sai maza kawai suke ba gado to a qulillahu ce ne da su Allahu yuftikum Allah ne yake ba ku fatuwa ayyuba yunu lakum tilkal ahkam ina bayyana muku wannan hukunce hukuncen fihinna a game da mata wa ma yutla alaikum da kuma abin da ake karantawa gare ku fil kitabi a cikin qur'ani min ayatil miras daga ayat gado wai eh, to wannan ma ayat tana ba ku fatuwa akan hukuncin gadan mata cewa ai mata su ma magada ne to shi wannan yace da aumatula alaikum din tayu an adabta shi ne a cikin la- akan lafazin jalala Allah yutukum bihin wa yuftikum ma yutla alaikum wa ma yutla alaikum bil kitabi yuftikum fihinna abinda aka karanta muku a cikin qur'ani shi ma yana ba ku fatuwa akan lamarin mata tayi kuma ya zamo wato an adabta ne akan wato shi hinna lamirin hinna wato wafi ma tala alaikum Allah yana baku fatawa ma a cikin duk wani abu da ake karantawa gare ku fil kitabi a cikin Qur'ani duk wani abu da aka faɗa muku a Qur'ani da ba ku gane ba to in kun koma ga Allah Allah zai sanar da ku shi Allah zai sanar da ku shi shi yasa an ce an arabta ne akan hinna ya zama an yi adafi akan majaruri da harafin jarra ba tare da an sake kawo jari ba a han wanda wasu malamai suka ce haka baya yiwa amma wasu da yawa a suka ce yayi kamar ibnu malik alfi yake cewa wa audu khafirin lada arfin ala rami da khafirin laziman qad yu'ila wa laysa indi laziman isqad ata fil nazmi wan nasr sahihi musbata to wa- fiyata wan nisa'i abinda ake karanta muku game da marayu mata allati la tutuna hunna wanda ba za ku yadda ku ce za ku ba su ma kutiba lahunna abinda aka yanka musu mana daga sadaki kuna ganin tunda marayu ne ai ba sai kun ba su sadaki yanda za ku bayar ga mai uba ba Ah, ko kuma ba za ku yadda ku ba su gadon da suka cancanta ba min almirasi na daga gado watar gabuna alhali kuna son ayyuhal auliya ko waliye ko kuna kiya ko waliyansu an an take wuna daga a ce kun aure su ba kwa son a ce kun aure su ko kuma a'a kuna son a ce kun aure su shi dai anan abin da yasa aka shafe wato majar saboda ana son a kawo wani nau'i na ijimali saboda kowane a ciki yana yiwa ta ya zamo namiji ya gama reniya kyakkyawa ta yi masa yana son ya aure ta amma shi yana tunanin to yanzu ita dinnan da ba ta da uba sai a ce sai ya ba ta sadaki kamar yadda zai ba mai uba shi ya fi son a ce ina ma a ce mai uba ce sannan kome ya kashe mata to ai ta yi shi ma ga wani sakamako daga baya daga wajen uban amma wannan tunda marini ya ce ai ba ba ba uba daga wa zai ga wani sakamako ta yi kuma ya zamo a'a an ce ya zamo kenan a sannan fi ce aka shafe wata gabo na fi an tanki hunna kuna son ku aure su amma ba ku yadda ku ba su sadakin da ya dace da kamar su ko ba ku yadda ku ba su kayan da ya dace da kamar su saboda ganin marayu ne ta yi kuma ya zamo an aka shafe wato kuna kin a ce kun aure su kuna son dukiyar da take hannun su amma ko ba ku son ku aure su ni da mamati hinna to shi mafassir ya tafi akan cewa an dince aka shafe saboda munin su saboda munana ne wata aruluhunna kuma ku zo ku hana su su auri wani ku hana su su auri wani wa inna ma kaddara an abin da san fasuru ya kaddara an isharatan dan nuni ila anna ragabata zuwa cewa ragiba din anan da aka ce wa targabuna tana nufin ki ko kyama fatu adda za a mata ta addabi an da an ko wata ta fata ta addasa ya yi daidai fata ta addabi an za ta yi ta'adda ke nan da an tun da ragiba idan ma'anar ta ke to tana ta'adda ne da an wasu a cikin malaman tafsiri sun kaddara fi kaddara fi sun kaddara fi anan fi an tanke hunna isharatan dan nuni a cikin cewa ragabata din mai ma'anar so ne wata ragabuna kuna son ku aure su abin da ake so ake nufi kenan kuna son kuna kwaɗayin a cikin ku aure su limalihinna saboda dukiyarsu in ba dan hangen dukiyar tasu ba da ba za ku aure su ba a auri mace dan mai dukiya ce shi ma abin zargi ne ta fuskar duban shari'a abin da yake wajibi a ji tsoron Allah a cikin lamarin mata kuma ya zama an aure su don tsoron Allah mace wadda take mai tsoron Allah ita ce ta cancanta a aura fasfar bi za ta dini ta riba ta minuka inda yake ya zo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam hakika cin dukiyar maraya akwai narko mai tsanani a ciki ka auri mace don tana da dukiya ka ci dukiyar tata me kake zaton zaka je da shi wajen Allah ballantana a ce maraya ma mace ce da ba ta da mataimaki muslim ya ruwaito daga aisha sai da tuna aisha ta ce wannan abin da ake nufi da ita maraya da take kasancewa a cikin kwalar waliyinta ba ta da uba sai wani wanda shi ta yi a ce ya aure ta ta fuskar shari'a amma shi yake kula da ita komai nata yana hannunsa ya kwaɗayi a cikin kyanta da dukiyarta amma kuma yana nufin ya rage a sadakinta saboda ganin ai ba ta da uba aka hana su daga auren irin wannan yi kusi dola hunna sai ko idan za su yi adalci gare su a cikin wajen cika sadaki aka umarci su cewa su auri waninsu su auri wani wa'annan wato don kada su zo su yi zalunci aisha ta ce allah ƙara yadda gare ta sai mutane suka yawaita tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai ubangiji ya saukar da wasu tuna kafin nisa ai zuwa faɗin sautar gabuna an tanki fankihuhunna ubangiji ya bayyana musu cewa ita mareniya mace wadda take mareniya idan Allah ya sa tana da kyau tana da dukiya sukan yi so sukan yi kwaɗayi a cikin su aure ta amma ba za su riskar da ita da abin da ya kamata da ita ba a wajen cika sadaki idan ko mace ta zamo ba wadda za a yi sha'awa ba ce dangane da cewa ba ta da dukiya mai yawa ko ba ta da kyau wanda ya kai a faɗa iltamasu iltamasu wato sai su nemi watanta ba za su kula da ita ba ya ce kamar yadda suke barinta lokacin da ba sa sha'awarta haka nan ma bai dace ba gare su ce za su aure ta lokacin da suke sha'awar aurenta don duban kyanta da dukiyarta sai fa idan za su yi adalci gare ta za su ba ta haƙƙinta cikakke daga sadaki cikakken bayani akan wannan ya gabata gare mu a farkon sura a suna tambayar ka wato kace Allah shi ke ba ku fatuwa a cikin mata da kuma abin da ake karantawa gare ku fil kitabi a cikin qur'ani a game da matan marayu wanda ba kwa son ku ba su abin da aka faralta gare su na daga gado amma kuma kuna kin ku aure su haka nan ma kuma ai la ta Allah ta fa'alu zalika yana faɗa muku ku kiyaye irin wannan ku kiyaye aikata irin wannan wa fil musta'afina Allah yana ba ku fatuwa kuma yana ba ku fatuwa kuma a cikin waɗanda suke ake ganin ba kome ne su ba ake ganin raunin su a sigari yara ƙanana minal wuldani daga 'ya'ya su ma Allah yana faɗa muku yana umarta ku an todo muku ku tsaya ku ba su haƙoƙinsu kada ku ɗauka ai wannan ko na cinye me zai ai ba iya faɗa zai ba ko ba iya ganowa zai ba a'a a ji tsoron Allah dan bai faɗa ba to amma Allah kayi a gabansa kuma kayi a gaban mala'ikunsa wanda sun rubuta duk abin da kai shi yasa bawa ya ji tsoron Allah ya ji tsoron abin da ake rubuta masa wa ya murukum Allah kuma yana ba ku yana umarta ku an taqumu ku tsaya filata ma a cikin lamarin marayu wa an taqumu lilata ma ku tsaya ga marayu bil qist da adalci ai bil adli ku adalci gare su filmira a wajen ba su gado wal mahari ko sadaki an auri mace wadda take marainiya to a bata sadakin da aka yi za a bata ka a ringa duban cewa yau ai marainiya ce dan na bata ma waye zai mun wata gara ko waye zai mun wani abu a'a a duba Allah wa ma ta alumin khairin duk wani abu da za ku yi aiki na alheri fa'ina la kana bihi alima ubangiji masani ne da shi ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da wannan fa yuza zai kumbi zai muku sakayya da shi wai ni mura'ati da mai ayi kasida ce ko wace ne mashuri bare wa wajibin ta'azibu ba'arin yartakab kabiratan summal khulud muttana cewa lalle a cikin nau'o'in masu aikata zunubi misali a ɗauka a cikin makaryata an faɗi abu da yawa da za a yi wa makarashi a lahira to ba dole ne sai dukkan makareta sun game da sakamakon haka ba amma dai a cikinsu a ɗauko da guda ɗaya ne wasu ka ce ma guda uku akalla akallu jam'i kenan a yi musu wannan azaba to lalle ne haka nan misali an faɗi sakamako akan zina ko akan shan giya da sauransu da irin azaba to lalle ne a cikin mazinatan a samu akalla mutum ɗaya ko ko akalla mutum uku wanda za a zartar da haka akai amma sauran tayu a gafarta musu malamai da suka ce wannan ma'anan kamar ya tafi ne akan tsarin masabar maturidiyawa amma bisa asalin ash'ariyawa tayu dukkan ma a gafarta musu ba lalle bane sai an wa wani a cikin su azaba tayu dukkanin su a gafarta musu ba lalle bane sai an yi wa wani a cikinsu azaba amma maturidiya suka ce a dole ne a samu infazul wa'idi fi ba'aril usati to sun malhuludu mustanaf sannan dai duk irin laifin da bawa ya je wa Allah da shi matukar dai mummuni ne musulmi to ko da an kai shi wuta ba yanda za a yi a ce ya dawwama a wuta ba yanda za a yi a ce ya dawwama a wuta shine na mai risala da yake cewa man aqabahu minarihi ahrajahu minha bi imanihi ba da halahu bihi jannatahu wanda Allah ya masa azaba da wuta saboda ya aikata aikin da zai sa ya je wutar to ba makawa za a fitar da shi daga wutar in dai ya mutu mummuni in dai ya mutu musulmi a shigar da shi aljanna a shigar da shi aljanna da sababin imanin nasa to a wadi in wadi ne ai wannan tafiyar su ɗaya da bawali in kuma maziyi ne to in ya zamo ya zo masa haka nan ne ba da wani abu ba ko kuma wato ya zo masa da tunani ko kallo wanda bai daɗe yana yi ba yana kallon mace sai maza ya kau da fuska amma kuma wannan kallon ya saboda hammazi sha'awa ta motsa masa hammazi ya fita ko kuma yana tsaye tunani game da lamarin mata bai dade yana tunanin ba amma dai tare da haka mazi ya fito daga gare shi to wannan ayar dai an ce ma ba ramuwa yawwa yana cikin guda wannan guda biyun ba ramuwa a surar fitar mazi ta azumi guda biyu ba ramuwa guda takwas ramuwa yawwa a surar fitar mani ko guda ɗaya ba kafara amma sai ramuwa yasa an kada da wannan takwas din na mazi ya zama guda tara ana ramuwa ba kafara guda tara ana ramuwa da kafara guda goma sha biyu ba ramuwa ba kafara sororin daman talatin ne ko to in ya- tara da ramuwa amma ban da waje daya illa bi fikirin lam yudim qara faqat wa zatu mazin hukumu takafirin sagat wa la karfi ha ga fikirin wa nazar lam yastadim huma fala fi ma zahar to
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا تعالى الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى يتي وإن امرأة خافت idan mace ta ji tsoro wato imra'atun din fa'ili ne na fi'ili shafaffe shine marfu'un bi fi'ilin yufassiruhu an rafa'ance shi ne da fi'ili da khafat zai fassara shi ma'ana wa in khafat imra'atun khafat shi yasa khafat din jumla ce mufassira ba ta da mahalli al-irabi wato wannan tafiya bisa tsarin mutanen basra amma wajen malaman kufa suka ce a ai ba mamaki bayan in shardiya a ce mubtada ya zo shi yasa su a wajen su sai suke ganin cewa imra'atun din mubtada ne jumlar hafar ko shine labarinta saboda su suna ganin in shardiya galibi fi'ili ya fi zuwa bayanta amma ba dole ne haka ba ta ya zama su a suna ya zo bayanta amma wajen malaman basira suna ganin gaba daya bayan da za ta yi haka yasa wannan yana cikin guri biyu kenan da yake ake shafe a fi'ilin fa'ili akwai guri biyu da yake wajibi ne a shafe fi'ilin fa'ili to wannan ɗaya ne daga cikin wuraren guda biyu ko in imra'atun khafat min ba'liha idan mace tana jin tsoro tawakka tana sauraron min ba'liha daga mijinta nishuzan tana sauraron wato ɗaukaka a kanta nuna mata cewa shi yanzu fa yafi karfinta tana jin tsoron kan mijinta ya ringa nuna mata a yanzu cewa ai shi yanzu yafi karfinta yafi karfinta bitarki muraja'atiha da barin kwanciya da ita wata kasiri ko ko takaitawa fi na fakatiha a cikin ciyar da ita libuguriha saboda cewa yana kinta waɗu muhi ainihi ko cewa a idanunsa na hange ila ajmala min ha zuwa wata mace da tafi ta kyau a zuwa wadda yake tafi tafi ta kyau a to aure rara ko tana jin tsoron kai ya kau da kai daga gare ta anha daga gare ta bi wace hi da fuskarsa ya zama ba kallanta ba ta tata fala junaha alaihima to ba laifi akan matar da mijin an yassalaha fi sulhu fi idgamu ta'i fil asli fi sadi da ita salaha ne wa fi qira'atin aw ta qira'a ko yusliha an yusliha su gyara bainahuma tsakanin su ya zama an yusliha ne daga aslaha yusliha to daga aslaha ne fi'ili ruba'i yasalaha ko daga tasalaha fi'ili humasi to bainahuma sai sulhu tsakanin su sulhan sulhu wato eh, malamai suke cewa shi tsakanin miji da mace tayu mace tsofa ya gaggawa kama ta ko abin da ya kama da haka ko miji rayuwa ta sauya masa da can kamar shi ba komai bane amma kuma duniya ta sauya zama wani abu ta ringa ganin matar da da ake zaune da ita shi yanzu ma ya fi karfinta me zai da kamarta to a wannan halin dan a zauna lafiya dai ka a ce an rabu tunda rabuwar ba ta da kyau a ce an rabin gaba ɗaya ba ta da kyau sai dai in ta kama dole amma dai ba haka ake so ba to ba laifi dan sun yi sulhu tsakaninsu kamar ita ta ce ta yafe masa kwanciya da ita ba sai lalle ma ya zo ɗakin ta ba in ya so eh, kishiyarta ko kishiyoyinta ya ringa rabon kwanan da su ita ta haƙura ko kuma ta ce ta bin masa ciyarwa ita ta zauna haka Ah, ta ita akwai abin da take hange game da zamanta a gidan ko tana ganin ga 'ya'yanta to a ce tana tare da 'ya'yanta ya fi mata alheri ya fi a ce ta fita bata san wadda za ta zo ta zauna da 'ya'yanta ba ta yi wadda za ta zo ta zama ta bakanta wa 'ya'yanta ko bata kula da su ba to dai wannan dan an yi sulhu ba laifin kuma ko da ma akan cewa ta bashi wani abu ne dan dai ya hakura ya zauna da ita malamai suka ce ya halatta haka din ita matar ta ɗau wani abu ta ba mijin dan dai ya haƙura ya zauna da ita kai ya sake ta to haka din ya halatta Ah, kuma shi ya halatta ita ta bayar din shi ma kuma ya halatta ya karba Ah, in ya ci ya ci halal ba a ce ai ya ci haram ba ne abin akan abin da haƙƙinta ya ce a'a saboda zaman auratayya ya fi duk yanda ake zato ya huce duk yanda ake zato zaman auratayya kamar wani asiri ne babba shi yasa kuma tunda shari'a ma ta ba da izinin ai sulhu dan a zauna lafiya a sulhu ko kaka dai dan a samu a zauna a kenan irin wannan sai a ringa ganin ai masu gaggawa shiga a cikin irin wannan Ah, mutum dandanan ba da shi ake ba amma ya ce lalle shi ga shawarar da zai akan auren a'a ba haka abin yake ba ah, magana aure ta fi kowace magana rikicewa ta fi kowace magana bukatan nutsuwa a wajen yin magana akai saboda ah, zaman mace da miji wani asiri ne babba ta yi kai kana ganin yana munana mata ita ma ta ka sanin munana kuma amma ita akwai wani abin da take hangi wanda kai baka hanga ba ko kuma kai kana hangen ita ma tana tana munana wa mijin nan shi ma ya fi ka sanin munana wanda take masa ya fi ka hangen duk munana wanda take masa amma kuma akwai wani abu wanda kai baka hanga ba sai shi a matsayin a matsayin sa namijinta shi ya hangi wannan Ah, shi yasa kenan lalle yadda dai duk za a yi kokari a yi sulhu tsakanin ma'aura su zauna shine babban abin nema ba a ce za a ringa zuga ɗaya daga cikin su ba to ko wa zai yadda wa zai yadda da irin wannan Ah, ki fita kawai me me sai shine miji ko ko me za ta da za ta ringa yi ma haka ai ba ita ce kawai mace mata nawa ne a a yi kokari dai ya zamo an yi sulhu Ah, ya zamo an yi sulhu Ah, to wannan din ya ce ah, fil qasami fi sulhu tsakanin su sulhi fil qasami dangane da rabon kwana ta iya cewa ta yafe masa ko ta yafe masa wani abu daga ciki wani nafaka ce ko abincinta kudin abincinta ta ce ta yafe masa gaba daya bi an taruka lahu shay'a shine ta bawa miji wani abu daga ciki ko ma ta bar masa gaba daya ko da ma gaba daya ne malamai da yawa suka ce wato tana da dama min ba dalaba dan nema liba kai so bace ga za- ci gaba da zamanta a matsayin matarsa dan ta ci gaba da zama a matsayin matarsa fa in radiyat bi zalika idan ta yadda da haka shikenan wa illa idan ko bata yadda ba fa Allah zauji an yi fiha haka ha wa yufarika to ya zama wajibi akan mijin ya cika mata hakin ta cikakke ko ko ya rabu da ita anan wato akwai sabani akwai su malamai da suka ce da da miji da mace za su yi sulhu akan cewa ita kudin abinci ma ba sai ya bata ba ta haƙura amma dai ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa ya ce ya yarda to akwai malaman da suka ce daga baya ba ta da dama ta dawo ta ce sai ya dawo mata da kudin abincinta ba ta da wannan dama tunda dai ta bin masa ne akan ya rike ta to matukar ya rike ta sai ba ta da dama ta dawo ta ce ita kuma ba ta yarda ba a yau sai ya dawo mata amma wasu malaman suka ce a ba haƙƙinta ba ne tunda dai mijinta ne ai tana da haƙƙin ya ci da ita shi yasa ta iya dawowa ko yaushe ta ce ita fada abin da ta ce ta yafe masa akan ya zauna da ita to tana ganin bata yadda ba a yanzu tana da dama to shi mafassiru nan yanda ya nuna ya nuna wato matsa cewa wanda suka tafi akan kauli na biyu cewa tana da dama ta dawo ta ce ta fasa to su a maganar su ce tafi karfi ya, yanda yake a masabar shafi'awa wasulhu ko yaushe dai a tsaya a yi sulhu da ko ina ma ba sai lalle tsakanin ma'aura ba tsakanin ma'aurata shine kana ma to amma ba sai lalle tsakanin ma'aurata ba a kowane abu a kowace hulɗa ta rayuwa a yi sulhu a baccewa kowa sai ya ba haƙƙinsa a baccewa aini sai na ba haƙƙina ba ba zan yadda da wani sulhu ba haƙƙi sulhu a wa- a wajena a ce sai dai an bani haƙƙina daidai wa daida to wannan ba shine ba a'a a yi sulhu mutum yana ji yana gani ya san a kaza haƙƙinsa ne amma ya ce ya haƙura don a zauna lafiya to khairu haka din shi yafi koyaushe shi yafi koyaushe Ah, ko a hanya ce ake tafiya to kai ne da hannu kai ne kake da haƙƙin ka wuce amma wani can ya tau ba ruwansa to ka kyale shi ka haƙura haƙƙin ka ne amma ka kyale shi ya wuce shi kenan sai in ya wuce sai ka wuce ba shi kenan ba ya fi ka ce ai kai dole haƙƙin ka ne haƙƙin naka ne gaskiya ne amma kuma ta yi haka din ya jawo ma ɓannar da a gurin naka wato ba za ta ji ba zai jawo ma ba a gurin naka sai ya yi ya zama minti ɗaya ne ko minti biyu an huce ka- ya huce ka huce amma idan ka ce ai kai dole haƙƙinka ne ta yi ku- ku bigi juna na san abin da haka zai farar ba ta yi kuma ya zama ba ku bigi juna ba amma kowa a cikin ku ya kasa samun hanyar hucewa sai ya sai ta yi a yi minti goma ko fiye da haka ana tsaye me aka samu kenan ba abin da aka amfana da shi shi yasa koyaushe dai asulu hairu yasa malamai suke kafa hujja da wannan ayar bisa cewa a kome ma a yi sulhu daidai ne yadda yake ya zo a hadisai cewa a sulhu bainal musulmi na ja'iz in sulhu tsakanin mu- musulmi ya halatta illa sulhan a halla haraman au harama halal sai sulhun da zai jayo zuwa a ce a halatta haram ko a haramta halal to wannan ne sulhun da ba za a yadda da shi ba ahan ba za a yadda da wannan ba Ah, ya- ya- kana da mace masalan ya kai ƙara ka cewa wannan mata ta ka ai matarsa ce to ka ce kai ba za ka haƙura a je a zauna lafiya ka haƙura ka ba masa to wannan abin daidai ba ne wannan ya halatta haramun sulhu ne wanda yake ya halatta haramun ba za a yadda da irin wannan sulhun ba to min alfurqati yin sulhu ya fi daga a ce a rabu wannan shuzi ko kaushin hali wal irari ko kau da kai ko kai kau da kai قال تعالى وبنجي سبحانه وتعالى فدا في بيان ما جبل عليه الانسان a cikin bayani game da abin da aka halicci mutum a kansa mutum an faɗa masa yin sulhun ya fi to amma kuma shi mutum galibi gani yake in wannan abin haƙƙinsa ne wai ya haƙura daga gare shi shi kama ai an kashe shi ne gani yake ai ba- ba ba ni ne da gaskiya ba a ko kai ne da gaskiyar aka ce ka sassauta ka sassauta amma uhud da tilafi su shuha an halarto wa rawuka ƙon shiddatal buhuli tsananin ruwa ai jubilat alaihi an halici rawuka na mutum akan ruwa faka annaha kamar ita hariratuhu tana tare da shi koyaushe la ta gibu anhu ba ta iya fakuwa daga gare shi koyaushe ba ta iya fakuwa daga haka koyaushe mutum da kyar ke iya haƙura daga abin da yake ganin haƙƙinsa ne wal ma'ana abinda ake nufi annal mar'ata cewa ita mace la ta kada tazmu bi nasibi hanin zawjiha da kyan ne za ta iya yafe haƙƙinta akan mijinta ko wani abu daga haƙƙoƙinta akan mijinta ba kowace mace wacce take iya yin haka akan samu wanda za su yi haka war rajulu shi ma namiji la kada su alaiha bi nafsihi da kyan zai yadda ya haƙura ya zauna da ita za a haɓa gairaha in ya so watanta in yana hangen wata can ga wata can kyakkyawa mai ƙuruciya mai dukiya ko mai ilimi ita wannan kidahu ma ce yake zaune da ita a gida sai ya ga yaushe zai zauna da wannan yaushe zai zauna da wannan to amma dai a yi sulhu din a zauna din da ita yafi ko ita matar ta haƙura ta yafe wani abu a cikin haƙƙin nata dan a zauna to haka din yafi a manzo sallallahu alaihi wa sallama matarsa saudatu lokacin da ta manyanta ta ga cewa ai ga aisha kamar manzo sallallahu alaihi wasallama ya fi karkata gare ta sai ta ce ya rasulullah ni dai abin da nake so in zauna a matsayin matarka duniya da lahira shi yasa daraban kwana na na bar wa aisha kwana na na bar wa aisha ita a kara mata sai zamo aka ce ita aisha tana samun kwana biyu lokacin da sauran matan suke samun daidai saboda wanda ita saudatu ta ban mata wanda ita saudatu ta ban mata wa in tusinu ya zama ko ita saudatu ta nuna cikawa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sukan fita su ce za su haji ko za su umra amma saudatu ɗakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bata bata taba barin sa ba ta fita wani waje ta kwana tunda annabi ya ya yi wafati bata taba kwana a wani waje ba a nan ba aka ce to ke baki aje baki aje umra ba ko haji ga abokan zaman ki sukan fita haji ko umra tace ina aini haji na a daki na yake umra ta a daki na take eh ah, shine yadda me ya kutatul farida yake fada atazanu fil hammami wal ursilin nisa wa saudatu lam takhruj li hajjin وأمرتي وذاك بوقتها فكيف بوقتنا تو آه وإن توسنوا إن كوكا دوري دي كوكا ساعة كوكا كوتة إشرة النساء زما da mata ko maza watattaku kuka kiyaye aljaura alaihinna zalunta su to fa inna Allah hakika ubangiji kana bi mata amaluna habira bai gushe ba masani ne da duk abin da kuke aikatawa in ka zauna mace da mace dan Allah ba wai dan ita ba a'a kana duban Allah ne cewa da tunda an ce Allah ba son saki kuma ko da dai gashi gashi ga yadda take kai ba ta ma ba musamman a yanzu amma dai tare da haka ka hakura ka zauna da ita to shikenan zaka gamu da kyakkyawan sakamako a wajen Allah akan wannan hakurin da kai na zama da ita baka san irin waɗanda Allah zai baka ba a zama madawwami yanzu sai a baka matan fiye da wanda kake hange a yanzu a zama kuma wanda yake madawwami zaman da kai da su duk za ku dawwama ba tare da sauyawa ba ba tare da jirkitawa ba ba tare da gamuwa da wani abu wanda zai tada hankali ba to walan tasaliyo ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا باكو دقيقو an ta'adilu ku ce za ku daidaita bainan nisa'i tsakanin matan ku fil mahabbati a wajen soyayya mutum yana da mace biyu ya ce yadda yake son wannan ta ko'ina haka yake son waccan ta ko'ina ba za ta yi ba sai an samu bambanci saboda yadda aka yi su daban-daban sai ya zama a wasu abubuwan da yawa sun bambanta kuma zai zama wannan ta wani bangare kaza ta fi yadda da shi ya fi santa ko da waccan ta wanci ta wani bangaren ta fi yadda da shi ya fi santa ta wannan bangaren amma da kowace sai ya zama lalle akwai irin son da miji yake mata akwai dalilan da suka jawo miji yake santa a wajen soyayya wannan mutum bai da iko a kan falata milo bai da ikon ya ce zai daidaita tsakanin matansa biyu ko fiye da biyu ya ce yadda yake son wannan haka yake son wannan wannan ya fi karfin mutum walau harasu ko da ko kun yi kwaɗayi ala zalika musa haka ke yasa malamai suke cewa akwai wasu abubuwa guda uku wanda duk ya ce shi ya sifanci da su za a ce a'a ka sake dai tunani abu na farko wanda yake ya fita daga garinsu ya je ya yi aikin hajji ya dawo amma shi tun da ya fita daga garinsu har ya dawo ba inda ya gamu da wata wahala ko gajiya ko wani abu to wanda duk ya faɗa ka za ce kai a'a inda hajji ne ka je aiko ba makawa wani wajen sai ka gamu da wahala wani wajen sai ka gamu da abin da zai ta mama da hankali dan ubangiji ya ce ya wata milu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqil anfus haka nan kuma wanda aka ce masa matarsa ta haifi ya mace ya ce ai shi da a ce ta haifi ya mace da a ce ta haifi ɗa namijin duk ɗaya ne a wajensa shi ma za a ce ba haka ba ne na Allah ya faɗa wai za mu shira ahaduhum bilin sai zalla wata hu muswadda abu na uku wanda yake auren mata biyu ko fiye da biyu amma ce yadda yake son su daidai wa daida ne son da yake wa wannan haka yake wa waccan to shi ma za a ce wannan ya faɗa ne bayan da za a yi abin ya zamo daidai dole sai ya so ɗaya daga cikin su fiye da son da yake wa ɗaya sai ya so ɗaya daga cikin su fiye da son da yake wa ɗaya talata ne ko ku ce za ku karkata kullal maili dukkan karkata fatazaruha wato ku kyale ita ku karkata baki ɗayan karkata ila latito ibuna zuwa ita wadda kuke son a filkasa ne ku karkata gare ta wajen rabon kwana yanzu ita wannan dan ana son ta kwana uku za a yi a wajenta ita ko waccan dan ba a son ta kwana ɗaya za a yi da kyar da kyar ma a kwana a cikin a sati ita ko wannan ya zama ita ake ta taruwa a wajenta to kada ku yi haka a fatazaruha ko a wajen ciyarwa ruwa ita wannan kullum a kai mata kaje ita ko wannan miyar mata gagara sai dai ko ta ci abincin gaya to ku bar wannan ka ta zaruha ku kyale ta turkul mumala anha ku kyale ita wadda kuka karkatan daga gareta ku bar wadda kuka karkatan daga gareta kal mu'allaba kamar wadda take a ban ratayewa allati lahiya ai ai allati lahiya ayyim wadda ita ba bazawara bace balle ha a sa ran za ta samu miji ta aure wala za tu ba'alin ita ko ba ta ba mai miji bace abinda masu maza suke samu ita ba ta samu abinda zaurawa suke samu ita ba ta samu zaurawa suna sa ran koyaushe ko miji zai bullo su yi aure to ita wannan ba bazawara bace ana cewa tana da miji ita kuma ga ta ba mai abuciyar mijin ba nan da masu miji suke samu ita ba za ta samu ba to kakko kakko kai ga jallin haka ai fa la turiru kakko kau da kai kullal irari matukar kau da kai bal yalzamukumul adalu barin yin adalci ya lizance muku fi mabe ta wajen kwana wa tarkuhu barin yin adalci nan haramun haramun ne lima fil hadisi saboda abin da yazo a hadisi man lam yadil bayna nisa'ihi wanda duk bai adalci ba tsakanin matansa to ja'a yawmal qiyamati zai zo ranar alqiyama wa shuquhu saqidu alhali bangaren jikinsa yana sarayye sai ya zo ba rabin jiki ko rabin jikinsa ya karkace wa amma mailul qalbi ila idahi ma amma karkata ta zuci zuwa ɗaya daga cikin su fiye da ɗayar fala haraja fi to wannan ba laifi a cikin sa wannan ba laifi a cikin sa wato liqali za qala alaihi salatu wassalam wannan ne yasa manzo Allah alaihi salatu wassalam yake cewa Allahumma ya ubangiji inna hadha qasani wannan shine rabona fi ma amliku a cikin abin da na mallaka wannan shine abin da zan iya yi a cikin abin da bai fi karfi na ba fala tuwahizni fi ma la amliku kakka rike ni ya ubangiji a cikin abin da ban mallaka ba to kakku kyale ita waccan din kamar dai a barra ta yawa wa in tuslihu in kuka tsaya kuka gyara rayuwa rayuwar mata ku bil adl ta fuska yin adalci tsakanin su wa bil qasmi da kuma rabo tsakanin su kowace yanda aka kwana a dakin wannan a kwana a dakin waccan ko yadda aka ja wannan ta kwana ita ma wannan a jata ta kwana wa tattaqul jawra kuka kiyayi zalunci fa inna allaha to hakika ubangiji lima fi kalbikum ga abin da yake cikin zakatan ku min almayl daga karkata rahima me jin kai dukum da ku fi zalika a cikin wannan wani subhanahu wata'ala zai ji kanku akan wannan karkata ta zuci matukar dai karkatan nan bata fito har zahiri ba to wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati وكان الله واسعا حكيما wa in ya tafarraka idan abin gaba ɗaya dai magana sulhun nan da ake tai abin da ya gagara ya zamo a ƙarshe dai da mijin da matar sun rabu ai ai zauja ne ai ma'auran sun rabu bi talaki da sababin saki ya sake ta to yi gunin lakullan nan sa'ati Allah zai wadata kowanne a cikin su an sahibi daga ma'abucin sa min sa'ati daga baiwarsa min fa ai farli daga baiwarsa bi an yarzuka ha zaujan gairahu ya azurta masa miji ya azurta wa ita matar wani miji daban ba wannan mijin da ya sake ta ba wayar zukahu gaira ta yi shi mijin da za a bata kuma na daga ba ya sa mata mance da wancan wancan na farkon Allah ya bata wanda za ta mance ma da na farkon wayar zuƙahu gairaha shi kuma Allah ya azurta masa wata macen daban ta yi wadda za a bata daga bayan za ta dace da shi fiye da waccan wadda suka rabu wa kana Allah wasa an yasa in rabuwar ta zo kowa kada ya ce zai ta tunanin to ya zai shi bayan rabuwa da wani oh wannan nan halittar Allah ce Allah ne ya halicce shi kuma Allah ne ya hada zaman nasu shi yasa ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya fawwara lamarin sa ga Allah Allah subhanahu wata'ala sai ya bashi wanda zai zama ya fi wanda aka rabin da shi sai azurta masa fiye da da wanda wato ya huce wanda aka rabu da shi wa kana Allah ubangiji bai gushe ba wasu mai yalwatawa ne da halkihi ga halittar sa fil fari a bai wanda yake musu bai wanda yake musu hakiman gwani fi ma dabbara hulahu a cikin abin da ya tsara gare gare su ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara wa bayi yanda duk za su samu mafita shi yasa mafitar bayi hakika su koma ga tsarin da Allah ya musu in bayi su koma ga tsarin da Allah ya musu to a komai ma sa samu mafita ne kyakkyawa amma inda bawa zai ko bayi za su haɗu da rigima ko rikici abu ya sha kansa a rasa amma za a yi to shine fita daga tsarin Allah na amma daga tsarin Allah to an shiga cikin rigima an shiga cikin rikici wanda ba san ya za a kare ba to ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات baki ɗayan abin da yake sama na Allah ne wa ma fi lari da baki ɗayan abin da yake ƙasa kamar da Allah ya ce ubangiji mai yalwar baiwa ce zai wadata kowa a to wani zai tunanin to ko ta ina ko Allah zai wadata ni a to Allah da ya ce zai wadata ka shine kake mamaki akwai wani mai mulki ne tare da Allah duk abin da kake gani a sama da ƙasa duk na Allah ne yasa dan Allah ya dauka ya baka kuma ba mai ba shine ba ba shi ba mai abu bane ya dauka ya baka shi yasa kamar wannan kamar amsa ce ga tambaya da za ta iya zuwa ga daga maganar da aka faɗa a baya wala kad wasaina allazina utul kitaba ubangiji yace hakika mun umarci wanda aka ba su littattafai bi ma'anar kutubi kitaba ko da yake an kawo shi mufradi amma ana nufin jami wanda aka ba su littattafai min kabli kuntun kafin ko ayil yahuda mun yi wasiya ga yahudawa wanda aka ba su attaura wan nasara mun yi wasiya ga nasara wa iyyaku kuma ku din ma wasiyar dai da muke muku kenan ku din nan ma ya alal qur'ani ku da aka ba qur'ani wasiyar dai kenan guda daya da ake muku wacce ce wasiya anittaqullah shine ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah abinda aka musu ake muku aka yi musu wasiya shine abinda ake muku wasiya ku din ma cewa duk abinda za ku yi ku ji tsoron Allah ay hafu iqabahum ku ji tsoron azabar Allah bi an tudi'u ta fuskar ku bi ku bi shi ba wa tsaya ba Allah hakikanin bi malamai suke cewa shi tsoron Allah tana da rukunai guda hudu rukuni na farko dai shine imtisalul mamura ta zahira bawa ya bi duk abin da Allah ya umarce shi da shi a fili ya bi wannan umarnin na Allah a fili da yawan Allah ce yayi a fili to yayi rukuni na biyu shine imtisalul mamura ta badina bawa ya bi duk abin da Allah ya umarce shi a boye kai ya zama shi a zahiri ya fi kowa bin umarnin Allah amma a zuci zuciyarsa ta yi wani waje oh Allah ya umarce ka ka kaskan da kai ka so jama'a ka so bayan Allah ka so musulmi ka so dan uwanka musulmi kamar yadda kake son kanka to duk waɗannan abu ba ne wanda suke a boye ba ganin abin da ke zuciyarka wani zai ba in ba Allah da ya ka ba to amma ka tabbata Allah yana ganin ka a boyen nan a baɗinin nan a zuciyar taka ka bi umarnin Allah koko kai kanka ka sani in dai kai ka kai shi kenan kowa ma duk abin da zai same shi ai baka damu ba a'a ba haka aka ce ba ba haka aka ce ba an umarce ka ka so bayan Allah an umarce ka ka so musulmi kamar yadda ka so dan uwanka musulmi abin da duk zaka so ga kanka rukuni na uku shine ittinabul manhiyat zahira an nisanci duk abin da Allah ya hani daga gare shi a fili da abin da Allah ya ce karka yi a fili to ka bashi rukuni na hudu ko na takawa shine ittinabul manhiyati batina nisan da abin da Allah ya hani daga gare shi a boye da abin da Allah ya hani daga gare shi a boye to ka bashi kamar girman kai Allah ya hani daga girman kai girman kan nan ba gani ake ba sai dai ko a ga alamun sa amma shi kansa dai abu ne a zuci ko ji da kai da makamantan su ko hasada duk wani abu ne a zuci to ka tabbata ka tsarkake zuciyarka daga gare su wazaru zahira zahiran lismi wa batina abin da abin da ba daidai ba a fili da aboye a wakulna lahu muka ce da su walakum kuma ko muka faɗa muku in ta kafuro idan kuka butulce kuka kafirce bi ma wusitun bihi da abin da aka umarne ku aka umarce ku da shi inna lillahi ma fis samawati wa ma fil to hakika baki ɗayan abin da yake sama da baki ɗayan abin da yake ƙasa din na Allah ne halka halitta Allah ce wa mulkan mulkin Allah ne wa abida baki ɗayan su bayan Allah ne fala ruhu kufrukum shi yasa kafirci aikin da za ku yi bai cuci Allah da komai ba ku bayi da a ce gaba ku za ku taru ku zamo bisa hali na banna da saba wa Allah karshen inda za a kai a ce duk ku ta saba wa Allah to wannan saban Allah da za ku yi ba zai rage wa Allah komai ba a cikin mulkin sa ko kuka rage wa kawunan ku kamar yadda idan da za ku tsaya ku ba Allah gaba ɗayan ku ba ku ƙara Allah da komai ba kanku kuka ƙara kanku kuka ƙara shi yasa kafircin ku ko bin ku ba zai taɓa Allah da komai ba maza ya maza ya ruruka in asa aw ma duka wa hawa da'i me bawon ka ubangiji zai cuce ka da shi dan ya saba ma ko da ne zai kare ka in ya je yayi biyayya ba zai ba zai cuce ka da komai ba ba zai kare ka da komai ba wa kana Allah ubangiji bai gushe ba ganiyan mawadaci ne an halkihi daga halittarsa baya bukata zuwa wani daga halittarsa wa ibadatin ya wadata ma daga bautar da suke da yace su tsaya su bauta masa dan amfanin kansu ne ba wai dan shi yana bukata zuwa wani abu daga ibadar tasu ba a ubangiji subhanahu wataala baya bukata zuwa ga komai mahamidan abin yabo kuma mahamuda abin yabo fi sun bihim a cikin tsarin da yake bi game da su a cikin yadda yake tafi da kome nasu ubangi subhanahu wataala abin yabo ne bayan Allah a gode wa Allah duk abin da Allah ya yi wa bawa ya cancanta a ce bawa ya tsaya ya gode wa Allah akan haka babban baiwa da Allah ya mana ya ba mu saninsa ya ya sa mun san shi mun kadaita shi mun yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam ai mana babban baiwa an mana babban baiwa kuma duk abin da ake umartar mu mi da kuma abin da ake hana mu cewa mu bari shi ma wata babban baiwa ce Allah subhanahu wata'ala yake mana yasa inda aka faɗa wani malami maliki ibn rashid al-qafsi yake cewa ai a maimakon da ake cewa al-ahkamut takalifiyya ai kamata yi a ce al-ahkamut tashrifiyatu hukunce hukunce na daukakawa saboda wanda ake ganin ya isa shine ma za a ce masa i ko bari wanda bai isa ba za a ce masa i ko bari wanda ake ganin mahaukaci ne ko abin da ya kama da haka wa zai tare shi kai i kaza ko i bari kaza ana ganin sa zai wuce tsirara sai dai a kauda kai ko a kauce masa daga hanya a wuce shi ba wanda za a ce ba to shi yasa mu isan mu ce wajen Allah ma har yasa yake cewa mu yi mu bari mu yi kaza mu bar kaza shi yasa babban mu tsaya mu gode masa babban gode ko da za mu yi masa mu bi umarni da abin da Allah ya ce mi to mi kokari mu ga mun zo da shi ya faɗa da mun ba zai dora mana abin da ya fi karfin mu ba ma da Allah alaikum fid dini min haraj la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wato ba abin da za ba za a dora warai ba sai abin da yake tana da iko akai da abin da ya ce mu bari dan za mu iya bari ne abin ya zamo ya kama dole ko da wanda za a bari ne Allah sai ya ce ya kyale mutu a wannan halin fa man qurra fi mahamasatin gaira muta jani fil ismin fa inna Allah gafurur rahim shi yasa mu gode wa Allah kuma duk tsare-tsare na shari'a ni'ima ce babba gare mu inda zamu koma ga shari'ar Allah komai namu sai ya zama mu ne rayuwar ta mutun ta nan duniya za ta gyaro mallantana kuma a lahira walillahi ma fi samawati walillahi ma fi samawati wa ma fil wa kafa billahi wakila baki ɗayan abin da yake cikin sammai da baki ɗayan abin da ke kasai din na Allah ne karrarahu Allah ya maimaita wannan a can a baya an faɗa wa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard nan ma dai aka sake maimaita wato me yasa aka maimaita takida dan a karfafa lita qariri mujibi takawa ga tabbatar da abin da zai sa a ji tsoron Allah Ah, tayo kai mutum ko kai bawa wani abu ne yake tsone ma ido kake ta kokarin sai ka samu garin kokarin ka samu wannan ka bar bin umarnin Allah ko ka saba wa abin da Allah ya hane ka daga gare shi to ka sani fa duk wani abin da kake kokarin samu na Allah ne in kuma ba shi ya baka ba ba fa zaka samu ba duk irin sai kai ta wahala ka bata duk abin da zaka bata amma in Allah bai baka ba ba za ka samu ba an faɗa ma ai in baka kawo mutum amma wani magani da shi ba ba za ka samu sarauta ba ba sai ka iya kai mutum din ka halakar da shi ai ma kuma abin yake samuwa sai kaka kuma ba na Allah bane gaba ta tabaraka wa ta'ala ka gama saba wa Allah ka gama halakar da bayan Allah amma a ƙarshe abin da ake sa ran ya samu kuma Allah ya ki bayar sai yaya sai yaya yasa baki da abin da yake cikin sama da ƙasa din na Allah ne yasa me waje wajibi duk abin da kake nema ka nema wajen Allah abin da zaka nema ko wajen Allah ka nema da bin Allah duk abin da kake ganin Allah bai baka ba to dan ya sanar da ma abin da ya fi shi duk wani abu da kake ganin yau kai Allah ai bai baka kaza ba ai Allah bai baka kaza ba to dan Allah ya tanadar ma abin da ya fi shi ba wani abin da Allah zai rike dan yana bukatar sa duk abin da ya yayi ne domin ka yayi ne dan mutane hu Allah zai wala zai alaka kuma fil lari jami'a wasu an rarrafa mata samatu wa mafi lari jami'an minhu yana komai yayi ne dan mutum kaga ka nemi wani abu wajen Allah ma bai baka ba to dan akwai abin da yake tanadan ma yasa ake faɗa a ranar lahira idan waɗanda a duniya suka kare rayuwarsu suna ta addu'a suna roƙon Allah ya ba su wani abu amma Allah subhanahu wata'ala bai ba su ba aka kawo musu abin da aka ba su a lahira a maimakon wannan abin da suke ta bukata a duniya sai waɗanda suka yi roƙon a duniya aka ba su suka yi addu'a aka amsa addu'a su ce ya ubangiji mu ya aka yi mana haka mu ma ai da sai a hana mu a duniyar in ya so a nan a bamu yanda aka ba wa'annan ai ya fi mu duk amsa addu'a da aka yi mana a duniya saboda su wannan din roƙon da suka yi a duniya Allah ya ga bara a ba su na lahira ai ya fi musu eh to su wanda suka roƙa na duniya aka ba su in sun je lahira suka ga abin da aka baiwa wannan sai su ga ashe abin da aka ba su na duniyan ba komai bane ina ma a ce su din ma da suka roƙa din ba a ba su a duniyar ba a jinkirta ba su din sai a lahira sannan a ba su wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa wanda bawa zai dogara da shi wanda yake zai iya kulawa bawa da komai nasa a Allah subhanahu wataala wanda duk ya mai da lamarin sa ga Allah shikenan Allah zai isa masa komai shahidan ko kuma wanda yake ya shaida bi annama fihi ma cewa baki ɗayan abin da yake sama da ƙasa lahu din nasa ne din nasa ne man ka in ya sha إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا in Allah ya so in Allah ya nufa yanzu yanzu zai iya tafi da ku ya ku mutane a waye gari ba ku gaba daya wa ya tabi aharin ya zo da wasu badalakun a maimakon ku sai ya zo da wasu a maimakon ku wa kana la ala zalika qadira ubangiji mai iko ne bisa haka ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne bisa haka Ah, malamai suke cewa tayi ma ko ba a tafi da ku ba a kyale ku a duniya amma ya zamo kamar an tafi da ku Ah, idan al'umma aka bata a duniya tana tinkaho da yawanta ai mun kai mu miliyan kaza mun kai mu miliyan kaza amma ba sa wani katafis a duniya sai abin da aka ga dama aka yi da su An- an ga dama a fito musu da wannan tsarin ai dole ku bi eh wannan shine sabon tsari namu dole ku bi saboda ba ku da wani katafis to ai ya zama kamar an tafi da ku din ne an tafi da ku ma'anan ko dai ba a tafi da ku hissan ba eh dan rayuwar duniya ai ta wanda zai ce ayi ne ayi ko ya ce a bari a bari wannan shine yake cikin rayuwa amma kana raye ko a gidanka ne ba za ka ce ayi ayi ba za ka ce a bari a bari ba ai ba kai ne mai gidan ba ko sai zama ai ba kai ne mai gidan ba ko eh ko kana da gari ko kana da kasa amma ba za ka ce ayi ayi ba ba za ka ce a bari a bari ba ai ba kai ba ka mallaki komai ba ba ka da komai sai zama hakika ba ka da komai sai sa ta yiwu ba tafi da ku ba hissan amma kuma ya zamo an tafi da ku ma'ana an ba ku ga ku dai a rayan amma kun zamo kamar eh, wata gawa sai dai a juya ku yanda aka ga dama sai a juya ku yanda aka ga dama ko kuma a waye gari kai mutum kana nan a raye Za- ba za a ce ka mutu ba a'a kana nan a a raye amma kuma abu ba na rayuwa gaba daya ba wanda ake da kai gari ya waye masu lafiya wanda Allah ya hore wasu fita wannan ya je nan wannan ya je wannan ya je can wancan ya je wannan ya wannan bukata ta su wannan kai ko kana gida Allah ya gama ka da wani ibtila'i ba ka da damar ka bar gidan ɗakin da kake a nan kake Eh, sai ta yi ma ya zama komai ma sai dai a yi alaci wal iyazu billahi Eh, kaga kamar wannan ai an tafi da mutum ta wani wajen dare lokacin da ake kwantawa a yi bacci wani ya yi bacci ya ta munshari ma har da ma an kana kusa da kai da shi ya dame ka da munshari eh bai san me yake ba yana hutawa ne amma wani sai ya zama in daren ya yana wani hali ba zai iya baccin ba an sako masa ko da rashin lafiya ko da wani bala'i tunani yake ya za a yi ne ka za a yi maganin sa ya za a yi ne ya fita daga kaza ya za a yi ne ya fita da kaza Ah, to kaga kamar an tafi da shi ne ai a wannan hali tunda sanda ake abu shi ba shi da ikon yi rana ana harka bai da ikon yi harka dare ana hutawa bai da ikon ya huta kaga kamar an tafi da shi ne wal iyazu billah shi yasa bawa da ya koma ga Allah kada ya gamu da irin wannan Eh, a koyaushe mm, Allah ya so ya iya tafi da bawa ko hissan ko ma'ana ko ya iya tafi da al'umma ko hissan ko ma'ana ya kawo wata ya kawo wata al'umma Ah, wa kana wa kana Allahu ala zalika qadira ubangiji mai iko ne bisa haka ubangiji subhanahu wata'ala bai gushe ba mai iko ne bisa yayi haka man kana yuridu من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا wanda abin da yake nema wanda ya zamo shi abin da yake nema bi amalihi da duk wata kujuba kujuba da yake duk wani abu da yake yi shi abin da ya sa a gaba sawabar duniya amfanin rayuwar duniya ba ta lahira yake ba shi dai kokarinsa duniyar nan ta kyau Ah, ya ya kaza ya kaza a ce ana lissafawa da shi ana lissafawa da shi a wanda duniya take hannunsa a yau to ya sani fa inda Allah sawabu duniya wannan sakamakon na duniya sakamakon da ake samu a nan duniya na wannan wajen Allah shi yasa ba wani kokarin sa ko wata kujuba kujuba ta su ce za ta kawo ya samu haka din ba sai in Allah ya nufa in ba haka ba sai ya fi kowa saurin zuwa kasuwa zai fi kowa dadewa a kasuwa ko ya fi kowa zuwa wajen sana'a ya kwana yi ne yana yi amma in Allah bai kaddara zai samu duniyar ba ba zai samu ba sai dai ya gama ya wahala kawai a haka nan sawabu lahira za ta kyakkyawan sakamako na lahira duk yana wajen Allah shi yasa wannan ayar kamar fadakarwa ce ga mutum duk mai hankali kome zai nema ya nema wajen Allah saboda kome na Allah ne tabaraka wa ta'ala na eh, wato zafin nema yadda ake faɗa ba ya kawo samu sai wanda Allah yake ya ba Eh, wanda Allah ya ba ko da ma bai zafafa neman ba sai a gan shi ya wayi gari da abinsa Allah ya bashi mai shi ya bashi subhanahu wa ta'ala sai ya kenan shi yasa bawa ya tsaya ya nemi kome wajen Allah kuma ya nema yanda Allah ya ce kai ya ce zai ketare tsarin da Allah ya ajiye wajen neman abin yasa dan kana neman duniya ba lalle ne ka samu ba inda nan gaba a suratu eh, Isra'i za a faɗa wato cewa man kana yuridu eh, duniya eh, wato harsa duniya nuti eh, ajjalna lahum fiha ma nasha'u liman yuridu liman nuridu eh wanda shi manufarsa da duk abin da yake ya samu duniya to ta yi mu gaggauta masa mu bashi daga duniyar amma sai in mun nufa sai in Allah ya nufa zaka samu sannan ne zaka samu in Allah bai nufa zaka samu ba sai ka gama neman ba ka samu komai ba Ah, kuma ma in dai manufarka duniya to ko an baka da du- daga duniya ai baka more ba tunda a ƙarshe sun maja'alna lahu jahannama za a zo a sanya ma wutar jahannam tunda baka yi tunanin lahira ka ba baka nemi lahira ba duniyar ka tsaya an baka sai mai kuma a ƙarshe duk irin yadda aka baka duniyar ka ji daɗi da shi- da duniyar ko da a ce za a baka shekara dubu ko dubu sau dubu ma ka rayu amma dai matukar sai ka mutu kuma in ka mutum inda ka je nan zaka dawwama ba karewa ba magana dubu ba ga magana miliyan ba magana biliyan har abada har abada kana nan a inda ka je ai ba- ba- eh, aka samu mummunan karshe ai ba a more ba ba a more ba a farata in matta'anahum sinin ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون eh, ma agani anhu ma kanu mata duk jin dadin da ake sai zamo ya tashi a banza matakar da ya zamo karshe azaba za a koma malamai suke cewa ko yanda yazo a hadisi ma a ranar lahira Allah zai ta da wasu mutum biyu ɗaya dai duk irin abin da ake kira jin daɗi na duniya ya samu ba abin da bai samu ba na nau'in jin daɗin duniya amma kuma shi dan wutan ana tashinsa sai a tsoma shi a wuta gwargwadon kifta ido sai a zaro shi sai a yi masa tambaya kai ko bawan Allah tunda Allah ya yi ka ko ka taba jin daɗi eh da rantsa ai wallahi tallahi shi tunda Allah ya shi bai- bai bai taba ganin jin daɗi ba wannan azabar da ya shiga ta wuta gwargwadon kifta ido ta sa ya mance da rayuwar da ya a cikin jin daɗi gaba ɗaya kamar kuma sai a tada wani wanda shi kuma a rayuwarsa ta duniya gaba daya a cikin wahala ya ta rayuwarsa gaba daya bai taba hutawa ba a cikin wahala ne bakin ciki damuwa talauci yunwa da sauran amma kuma Allah ya kaddara shi dan aljanna ne ana tashin sa sai a tsoma shi a nema aljanna gwargwadon kifta ido a zaro shi ai masa tambaya bawan Allah kai tunda aka halitta ka ko ka taba ganin wuya sai ta rantsuwa ai wallahi shi tun da aka yi shi bai taba ganin wuya ba bai san mecece ma wuya ba ya manta duk da wuyar da ya gamu da ita a duniya gan motsa da wannan ni'imar gwagwadon kifta ido shi yasa ah, wanda duk yake nema da aikinsa yake neman da sakamako na duniya to ya sani sakamakon duniya da lahira duk suna wajen Allah liman aradahu ga wanda yake Allah ya nufa zai samu la inda gairihi ba sa babu wani abu a wajen wani Allah duniyar gaba ɗaya ta Allah ce lahiran ma ta Allah ce shi yasa a nema wajen Allah falima ya dalubu a hadahumal a hassa me yasa mutum zai zauna neman ɗaya daga cikinsu wanda shine duniya wanda yake koma baya wa Allah talabal a'la me ya hana ya nemi me nemi madaukaki bi ihlasihi ya tsarkake ibada lahu ga Allah haska na madlabuhu tunda dai abin da yake nema la yujadu bayan da za a yi samu ba a samun sa illa inda sai wajen Allah yanzu in ba mahaukaci ba wa zai ga ah, takaddar eh, eh, sa naira dubu da kuma takaddar naira biyar ya gaggawa dauke naira biyar ai kaga ga naira dubu naira dubin ya dau guda daya ta fi ban din wannan ko ta fi ban din wannan haka dai da hankali to ai sai ya dauki wannan ko in dai mai hankali yaro ne wanda bai da hankali shine zai iya ce ai zanen da yake jikin wannan ai shi ya fi burge shi ko sai to a bashi ta dubin ya ce shi ta biyar din yake so saboda za a shi ya saba da ta biyar din ko zanen jiki ya burge saboda ya fi burge shi saboda me saboda bai da hankali eh to kan mutum ya tafi da rayuwarsa tafiyarwa ta marasa hankali duk abu mai daraja a same shi a gindin wannan abu duk abu mai daraja a same shi a gindin wannan abin ai fal wajibu alal mukallafi abin da yake wajibi akan mukallafi abin da yake wajibi akan mukallafi Allah ya tuluba bi amalihim kada ya ce zai nema da aikin sa as-salihi aikin da yake na kirki illa al-ahirata sai lahira li'anna ad-dunya domin ita duniya marmudat Allah min ce ta li kulli hayawanin ga duk mai rai ma wa min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci wani mai rai ba sai ko ya hore masa abinci kafin a halicce ka an riga an halicci abin da zaka ci sai yasa neman ka ba zai sa ka samu fiye da abin da Allah ya kaddara ma ba da duk halitta za su taro akan sai sun baka gwargwadon kwaya daya wanda Allah bai nufi ka samu ba to bayan da za a yi ka samu kamar yadda da a ce duk halitta za su hanu- za su taru akan su hana ka kwaya daya ta abin da Allah ya kaddara sai ka samu to ba maka sai ka samu shi yasa bawa ya hutar da zuciyarsa wato ya- ya koma ga Allah tabaraka ta'ala arihi nafsaka al'ani wasallim lahul qara ka hutar da zuciyarka wadda take mai wahala ka sallama hukunci ga Allah tabaraka wa ta'ala ko yanda wani yake fada man hadda sikila humulihi fi babi maliki hiskar inna sa'adata kullaha hasala liman alqasila wanda ya ah, dauki duk kayan da ke kansa ya kai kofar mai shi to wannan shine ya huta amma ba wanda zai ce bara ya biya can ba bara ya je can ba bara ya je can ba wannan wahal da kansa yake ga inda abu yake ka doshi a wajen kai tsaye ka doshi Allah subhanahu wataala shine mai komi a koyaushe ah, inna sa'adata kullaha hasala liman alqasila arziki gaba daya ya samu ne ga wanda yace shi ya hakura komai na Allah ne ya yadda cewa komai na Allah ne tabaraka ta'ala to wannan shine ya azurta to wa kana Allah ubangiji bai gushe ba sami'an me ji ne ga duk abin da bayi suke faɗa duk abin da bawa yake faɗa to Allah yana jin sa basira me gani ne da duk wani hali da bawa yake ciki duk wani hali da bawa yake ciki to Allah yana ganin sa shi yasa ba da aka shar'anta addu'a ai ba wai an shar'anta bane dan ka kai wa Allah bukatunka wanda bai sani ba tun kan ya halice ka ya san za ka gamu da wannan bukata eh tun kan ya halice ka ya halittar ma wannan bukata eh ya san kuma kana ciki amma abin da sa ka shar'anta addu'a kawai zarar kaskan da kai ga Allah eh zarar bawa ya nuna kaskan da kai ga Allah cewa shi mabukaci ne ba mai bashi in ba Allah ba amma ba wai dan Allah bai san abin da kake ciki ba ya san da abin da kowa yake ciki ya san bukatun kowa ya sa shi kadai shine mai biyan bukata Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun gaba daya Allah ya hore mana duk bukatun mu alƙur'ani sallallahu alaihi wasallam zalam abin da yasa ake fassara kana da ma zalam haka malamai suke saboda kana mari ne da zaka ji kana law sami'a ka dauke ta bisa cewa ba ma zala take nufi ba kamar anan to kamar ka ce da can Allah mai ji ne to da can ne Allah mai ji ai Allah mai ji ne da can mai ji ne yanzu mai ji ne har abada shi yasa ake fassara ta da lam yazal muttasifan bi zalika bai gushe ba mai sifantuwa da haka shine ai gashi a farida wara da fat kana kasiran lam yazal sai jalaluddin suyudi yake fada ai kana tana zuwa da ma'anar lam yazal a so dewa to wato inda ta zo in kana ta zo a sifa ta Allah to malamai abinda suke shine suna fassara ta da ma mazala wato cewa bai gushe ba haka duk inda kana ta zo a sifa ta Allah saboda in kace zaka fassara ta da zahirinta to sai kai abin da yake ba daidai ba kamar ka nuna cewa a da can ne Allah yake haka alhali ko Allah koyaushe haka ne wanda ke kwanci a kan makallawa shi ita kaciya da take an ta ne maza kawai banda mata amma a shari'a ta zo da cewa a yi ga maza da mata illa iyaka ga maza sunna ce kankarfa wasu ma suka ce wajibi ne ga mata kuwa wal khifaru lin nisa'i makarumatu hanyar da mai risala ya kawo idda gai ga mata mustahabi ne girmamawa ne sai wanda zai fita kawo kalamai wacce ta kan da yi waka da wanda zai isa kan kasa marisa ai wanda aka wakala din ya ce ya saka shikenan sakin ya afko in yalla ya ka wato akwai malaman da yawa da suka ce wakilci kamar anan ya iya dawowa shi mu wakilu din kafin wakilin ya afkar ya ce to abinda na nada kana na tube ka da na wakilta ka ka je ka saki mata ta to yanzu na fasa to ya iya dawowa daga wannan amma fa kafin shi wanda aka wakilta din ya afkar amma matakar ya riga ya afkar shi wannan bai da dama ya ce ai ma ya tube shi a'a
wannan mai kuma yau kwanakin ba an kwallo cikin sauki kan je ba kan cewa mutumin da ya kashe mutane da yawa yaya ya yi kafara ta lizumta a kansa gwargwadon adadin rawukan a kafara nan ana duban shi girman ran ne ana duban girman ran ne Eh, shi yasa ko rai dubu za ta yi a ce mutum ya kashe za a ce sai ya yi kafara dubu za a ce kafara dubu ta hau kansa sai ta da ta ce ta kan wata zama mutumin da yake kamace amma kuma Allah ya ba sa haihuwa ba Mm, sai ta haɗa karfin yadda yake ciki a ayyuka amma ka yi wani nasa a amfani da shi mm, mm, mm.
ko wannan ne ake ganin da idan dai nasa ne za a ɗiba ba na wani ba kuma ita ma mahaifarta ce ba ta wata ba to ai haka din ya inganta haka din ba ba wani laifi a ciki ta duban shari'a amma a ce za a ɗebo wani ko wanda ake ma na siyarwa da sauransu to wannan shine ba daidai ba dan zai bayu zuwa ba a san nisba ba shari'a duk shari'un Allah sun zo da cewa dole a kiyaye nas- nisba dangantaka to wannan kuma yake ta kan wata yana shi ne ya mai da shi kuma ya mm, ina tsoron kare kauce hanya mm, amma kuma ina fatan wani yan sa joyar ne sai kawai mm.
ko ya
na zai kamata yi ya kamata ya yi rarrashe su ko ya samu waɗanda yake sun isa a wajen su su faɗa musu Ah, wato a ce wanda ya balaga bai isa aure ba ai faɗa ce duk wanda ya balaga ya isa aure Eh, shi yasa ah, wato ma- maulan mu shau amadu tijani radiyallahu ta'ala anhu tun yana wajen sha biyar ma mahaifansa suka yi masa aure saboda duban haka din cewa ai duk wanda ya balaga za a ce ya isa aure kuma yanda malamai suka faɗa idan aka duba eh, masalihu kitabul masali na shehu abdullahi dan fodiyo za a ga ya faɗa cewa haƙƙin iyaye ne in ɗa ya balaga a gaggauta yi masa aure dan dan a kauce faɗawa wata banna Eh, hanyar da ake cewa yarinya mace in ta isa a yi mata aure a yi mata aure to haka ma ɗa namiji din aka duba littafin misali na shehu abdullahi dan fodiyo za a ga ya kawo bayanin akai yana cikin haƙoƙin ƴaƴa ah, akan iyaye to alhamdulillah to
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كو وإن ديك سنبا دا gaskiya kira ga duk wanda yake mummuni ila an ce sababu nuzuliha sababin saukar wannan ayar cewa wani mawadaci da wani talaka sun kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ganin cewa shi talakan المردانية ba ba zai zalunci mawadacin ba نزلت الآية sai wannan aya ta sauka cewa a'a a koyaushe dai a tsaya a duba a ga ina gaskiya take ka a dubi cewa wannan talaka ne a ce ai shine mai gaskiya tun da talaka ne ko a dubi wannan cewa ma- mai- mawadaci ne a ce shine da gaskiya a kowane hali a duba a ga waye da gaskiya waye mai gaskiya ah, ko waye shi الكتاب في maganar ana yi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa ya waɗanda yake sun ba da gaskiya kunu qawwamina ku zama masu tsayawa qa'imina masu tsayawa tsayin daka bilkis da adalci a kome naku ya zama ku ringa yin adalci a kome gaba daya shuhada ma wato shi ana cewa kasada ya ya kasidu yayi zalunci an aka ce ko a kasada to ya yi adalci ya yi adalci illa ya ka ita kanta kasada din sigar kasada wasu malamai suka ce tana zuwa da nufin adalcin ana cewa kasada ya yi adalci ana cewa kasada ya yi zalunci ya zama kenan sigar tana cikin al'ardadu kalmomi wanda yake suna da ma'ana biyu kuma ma'anar kishiyar juna to amma an ce a kasada to wannan ma'ana ya gusar da zalunci ya yi mai kenan ya yi adalci shi yasa daga kasadan za a kawo sunan fa'ili sai a ce kasidu kamar wa ammal kasiduna fa kanu li jahannama hadaba daga a kasada ko za a kawo sunan fa'ili za a ce muqsidu ne kamar wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsidina wa aqsidu inna allaha yuhibbul muqsidina to a, ku zama masu matukar tsayawa tsayin daka bil adali da adalci shuhada ku zama kuna ba da shaida bil haqqi da gaskiya ko yaushe za ku ba da shaida ku faɗi gaskiya abin iyaka abin da ku sani la bil batil ba da abin da yake karkariya ba fala ta juzu shahadatu bihi ba daidai bane a ba da shaida da ƙarya lillahi ku yi ko komai duban Allah ay li mahal waji ay dan tsantsan neman yardar Allah duk abin da bawa zai ya zama abu da yasa a gaba Allah ya yarda da shi shi yasa duk abin da za ta yi ko Allah ya yarda da bawa to ya tsaya ya ga ya zo da shi walau kana ta shahada ko da shaida ta kasance ala anfusikum ga kawunan ku ne wato za ku ba da shaidar ga kawunan ku awil walidaini wa ko da ku ne ba ku da gaskiya fashhadu alaiha to ku shaida akan nata bi an tuke rubil haqi ku yadda da gaskiya wala taktumu ka ku boye gaskiya ta ku boye gaskiyar ala kulli hali wato anan yana daga inda yake aka shafe kana da sunanta sai labarin ala an fusukum din jari da majrurun a mahallin nasra yake bisa cewa labarin kana ne inda ibn malik yake fada wa yazifuna ha wa yabquna al habar wa ba'da an wa ba'da in walau kaseeran zashtahar to da bi an tuke robil haƙi ku yadda da gaskiya ko kai ne baka da gaskiya aka tambaye ka ya aka yi haka ka faɗa ya aka yi din ka faɗi iyaka laifinka wala taktumu ko ku ce za ku ɓoye gaskiya abu alal walidai ne kai ko da za ku ba da shaidan ne kan mahaifanku ko da za ku ba da shaida ne kan mahaifanku ya zama uba ne ko uwa ɗaya daga cikin su yayi laifi aka yi kira ana nema to ka ba da shaida ai shine bai da gaskiya wala ibrata bi garabihima anan ba a isna da fushin su a irin nan dan ka ba da shaida akan mahaifinka abin da yake bai da gaskiya ka faɗa cewa bai da gaskiya to dan yayi fushi da kai wannan fushin ba ruwan Allah da wannan fushin dan yayi fushin ne a kin gaskiya dan mutum yayi fushi akan kin gaskiya ba sai a kyale shi bai ta fushin sa ba isna da fushin su a sannan idza kana wato idza kana shahadatu idza kana waladu shahidan alaihi ma bi haqqin matakar dai dan ya shaida ne akan su da haƙƙi ka san ana bin ubanka bashi shi yace ba abin sa kuma kai ka tabbata ana bin sa dan ka je ka bada shaida cewa ana bin sa to duk abin da zai ce zai ma ma ma ba ruwan Allah da wannan tunda dai akan gaskiya ne kai ka faɗa ka faɗa iyaka gaskiyar ka ne wannan ba laifi bane duk abin da ya ma ma ba zai same ka ba dan ya ce ba za ya la'ance ka kuma za ya tsine ma ba wata tsinewa da za ta kama ka a sannan tunda ka tsaya ne ga gaskiya wala karabe ko ga yan uwa ko da su waɗanda za a shaida a kansu ɗan uwa ne to dai a faɗi gaskiyar yadda abu yake ka a dubi cewa ɗan uwa ne a yi rufe ko a shaida saɓanin gaskiya abin da aka san cewa shine gaskiya in ya kunin mashudu alaihim idan shi wanda za a ba da shaidar a kansa ya zamo ganiyar mawadaci ne ai mai kuɗi ne to ka a ce za a kauce dai daga gaskiya a faɗi iyaka laifinsa ka a ce ai mai kuɗi ne ma ba komai duk ma abin da na faɗa ai daman haka suke a a faɗi laifinsa a faɗi gaskiyarsa au fakira ko zamo talaka to shi ma dai a faɗi gaskiya a faɗi iyaka laifinsa a faɗi inda yake da gaskiya fallahu aula bihima Allah shi ne mafi cancanta da su shi ya fi cancanta da mawadacin shi ya fi cancanta da talakan wato shi ke kula da mawadacin ya ba shi wadatar ma kuma ya rike shi a matsayin da yake hakanan talakan ai Allah ne ya gama shi da talaucin kaka ce wai tausayin talaka inda talakan bai da gaskiya ka ce za ka goyi bayansa ko za ka ba da shaida gare shi sabanin yadda abu yake a ko talakan ne bai da gaskiya a nuna bai da gaskiya inda mai kudin bai da gaskiya za a nuna bai da gaskiya to haka ma in talakan bai da gaskiya a nuna bai da gaskiya a za a nuna bai da gaskiya fala ta tabi hawa ba ku ba cewa za ku bi san zuciya fi shahada tukun a wajen shaida ku bi an ta bi an ta bulganiya ku so mawadaci lirirahu don kokarin ya yaddarsa neman yaddarsa ko ko ku yi masa rufa rufa wajen ba da shaida ku yi rufa rufa wajen ba da shaidar yanda zai zamo shi ya kubuta dan kuna kokari ya yadda da ku ga wai ta yi- ya- ya ya taimaka muku awil fakira ko shi talakan kaku ce za ku goyi bayansa rahmatan lahu dan sansa dan kuna kaunarsa ko kuna tausaya masa dan kuna tausaya masa cewa shi talaka ne awa ko talaka ne ya laifi a fito fili a nuna cewa ya yi laifi an ta'adilu dan kada ku kauce anil haƙi daga gaskiya an tamilu dan kada ku kauce anil haƙi daga gaskiya a bawa koyaushe ya tsaya inda gaskiya yake lianna man taba al hawa domin duk wanda ya bi san zuciya fa kadita sababul jawri ya zo da zalunci ya suntu da zalunci wa man taraka tiba'ahu wanda ya bar bin san zuciya fa la tasawbi wannan ba za a ce ya zalunci ba fa yasulul ma'ana inta wa an tiba'il hawa sai zama abin da ake nufi kenan a wannan ayar ku hannu daga bin son zuciya li ajli Allah ya sula minkum jawrun dan kada zalunci ya afku daga gare su to ah, wato dan kada zalunci ya afku gare ku to wa- wa- ta yi kuma ya zama abin da ake nufi in tahu an ittiba'il hawa ku hannu daga bin son zuciya li ajli tasafikum bil adli dan kun fantu da adalci wa kullun sayu kowanne dai aka ce a cikin ma'anonin guda biyu daidai ne Eh, ta yi ta farkon ake nufi ta yi ta biyun ake nufi to ah, wa in talu in kuka bauɗe to harrafi shahadata kuka sauya shahada ga yanda abin yake amma da gangan kuka sauya wa fi qira'atin talu wata qira'a talu bi asfal wawil ula tafifa an shafe waw ta farko kenan dan tafifi ya zama kenan yanzu awan talu tafu an shafe ainin da lamun an shafe ainin fi'ilin da lamun aw turiru ko kuka kauda kai an ada ya daga ba da shaidar inda yake ta zama wajiba a kanku fa inna allaha haqiqa ubangiji kana ma ta bar habira bai gushe ba masani ne da duk abin da kuke aikatawa ya san zahirin sa inda yake ya san batinin sa ya san batinin sa inda ya san zahirin sai ya zai kun bihi zai muku sakayya akai shi yasa duk abin da bawa dai zai aikata ya ringa duban cewa Allah yana duban sa ya ringa duban cewa Allah ya san zahirin sa ya san batinin sa ba wani abu nasa da yake ya buya ga Allah tabaraka wa ta'ala to ya aikata duk abin da zai aikata bisa dubo wannan to ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suke mummunai aminu ku dore bisa imani dawimu alal imani ku dawoma bisa ba da gaskiya zakara hazihil aya ubangiji ya ambaci wannan aya ba da al'amri bil adli ko zikiru hazihil ayati ambatan wannan ayar ba da al'amri bil adli bayan an yi umarni da cewa ai adalci min zikirin sababi ba da musabbabi yana daga ambatan sababi bayan an faɗi abin da ake sabautawa shi imani da Allah shi ke sa bawa ya zamo adali wanda duk bai imani da Allah ba to shi za a samu adalci daga gare shi yasa inda an sami imani na hakika to ai ko za a samu adalci sai dai imanin na baki ne kawai irin yadda so da yawa yanzu ake samu daga gare mu Ah, ana da'awar imanin a baki amma a tsaya da adalcin ya gagara dan a nuna cewa dama ai da'awar da ake yi ta imanin a baki ne kawai na idan da imanin ya kai har zuci ai ko lalle za a tsaya da adalci a komai za a tsaya da adalci a komai a goyi bayan gaskiya a duk inda take a goyi bayan mai gaskiya kowane ne shi inda yana da gas- matukar yana gaskiya to ku dawwama bisa imani mutum da irin imaninsa ana bukata ya ƙara imanin ya ƙara imanin har ya zamo ya samu imani kubutacce eh, wanda malamai suka ce samun imani na hakika wanda yake kubutacce ai sai annabawa sai wanda suke dab da matsayin annabawa kamar siddiƙai su ne suke samun imani wanda yake kubutacce daga duk wani abu mai gurɓata imani amma sauran bayi sai dai kowa da irin imanin da yake da shi Ah, imanin wani ya fi na wani imanin wani ya fi na wani to ku- ah, ku dore bisa imani billahi da Allah wa wal ma'ana abinda ake nufi dawimu alal imani ku dawama bisa imani ta ya za ku dawama bisa imanin bi fi'l da'at da aikata ayyukan bi da anna fi'l domin aikata ayyukan bi yazidu fil imani yana yin dadi a cikin imani wala takunu bi man baddala kar ku zama daga wanda suka musanya wa gayyar suka jirkita mimman sa ya ce zikirin daga waɗanda za a faɗe su nan gaba wacce shini'u alaihi wanda za a aibata gare su ku dawama da imani da Allah ku san Allah wato da sifofinsa ku su- ah, ku sani cewa Allah abin sifantawa ne da duk wata sifa ta cika abin zaka cewa ne daga duk wata sifa ta tawaya sani Allah subhanahu wata'ala shine mamallakin komai ba mamallaki tare da Allah tabaraka wata'ala komai na Allah ne duniya da lahira din na Allah ne bayi gaba ɗaya dai halitta halitta Allah ce to kusan Allah da haka shi wato kusanta shi da dukkan sifa ta cika dai ku tsarkake shi daga duk wata sifa ta tawaya ku gano ku yadda da cewa duk wani abu mulki ne to ja'izi ne a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala sannan ku ba da gaskiya da mala'ikun Allah ku ba da gaskiya um, da ah, wato da manzan Allah ku ba da gaskiya da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku sifanta manzo da duk sifofin da suke walalle nasa ne ku kiyaye shi ka ku sifanta shi daga sifofin da ba nasa ba Ah, kadda ku kawo wani abu wanda zai bayu zuwa tauye matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wata magana wadda take kamar ka tobara ce a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum an faɗa masa ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji nauyinsa amma ya wayi gari wai dan ya nuna iliminsa ya ringa jaye-jaye har sai ya jawo maganar da za ta zamo ba mai daɗi ba a janibin annabi wai ai ilimi ne wannan ya ringa magana game da mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga ƴan uwansa ammominsa ko wasu a cikin ƴaƴansa duk wanda ka taɓa a cikin waɗannan ka taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa matukar za a ba da gaskiya da annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin ba da gaskiya ai haka din ya kunshi cewa a ga girman wayannan kuma magana duk da ba cewa akai ana neman ka ka zo da ita ba to me naka na dora wa kanka sai ka zo da ita ba dan komai ba wai kai kana ganin wai ai wannan shine kai burgama a fuskar ilimi ka nuna kai dan ilimi mai ilimi ne ko ko dan tabargaza ne gaba daya ba ba ilimi bane irin wannan a kira su mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi wani matsayi mummuna ko a ge- kira mahaifiyar manzo sallallahu alaihi wasallam a bata matsayi mummuna duk wanda ya haka ya bar addini ne ba wani abu yake ba addini yake bari wa man yaqul fil eh, fil- fil nari walidun nabi fa zaka kufrun bi ittifaqil mazhabi Ah, duk malama mazhabar imam malik gaba daya sun taba kan cewa duk wanda ya faɗi irin wannan to ya kafurta ne Ah, haka nan kuma wulakanta 'ya'yan annabi jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ba daidai ba ne Allah ya faɗi ɗaukaka su Allah ya girmama su inna ma yuridu Allah da zuwa an kuma rinsa alal baiti in ba ka ce annabi bai da zuriya ba in ka ce bai da zuriya to ka bi wani can da ya faɗi irin wannan tun a zamanin sa aka saukar da inna haɗe na kalkausar a ƙarshe ake cewa inna shani aka huwa laftar to a wal kita- wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal kitab allazi nazzala ala rasulih ka ba- ku ba da gaskiya da littafin da Allah ya saukar ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Muhammad annabi sal- Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hul Qur'an shine Qur'ani wanda yana daga ba da gaskiya da Qur'ani a dauke shi a matsayin tsari na rayuwa yanda zai zama rayuwa gaba daya a tafi da ita bisa Qur'ani yanda shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama Aisha take faɗa kana hulquhul Qur'an kana hulquhul Qur'an to bawa ya zama inda musulmi ne to rayuwarsa ya tsora ta bisa tsarin Qur'ani yanda duk Qur'ani yace haka za a yi abinda ƙurani ya ce ya da shi